أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jinjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith a wannan rana ta sabar sha shidda da watan shawwal bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da shidda da wata na biyar miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta bisa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yardarsa da ganin damarsa da amincewarsa da yardarsa, Ubangi subhanahu wa ta'ala ya ara mana kwanaki bayan shari wata ɗaya muna gabatar da ibada ta Ramadan ta yin azumi a wata mai tarin albarka na, na Ramadan. Kuma gashi an dawo karatu wanda wannan karatun ba yau bane farkon karatun. kusan mun share darasi talatin cif a cikin littafin al'arba'unan nawawi na al'imam annawawi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda mun suma wannan karatun ne a masallacin annur da yake a premier casis wanda kusan shekara ɗai muna gabatar da karatu a tsakanin magariba da lisha'i a wancan masallacin da kuma cikin hikimomi da yarda da ganin damar Allah bayan mun kammala littafin muka yi alkawarin cewa in Allah ya kaddara ya yarda bayan sallah za a dawo a ci gaba da karatu na hadisi da aka saba kuma sai Allah ya kaddara a wannan karatun zai wakana a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadis wannan shine darasi na farko a cikin jerin darasin da zamu gabatar a wannan littafi mai tarin albarka na Umdatul Ahkam wallafar wallafar babban malami Abu Muhammad Sheikh Taqiyuddin Al-Hafiz عبد الغني بن عبد الواحد الجماعي المقدسي الحنبلي wanda shine ya rubuta wannan littafi sunansa Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Jama'ili al-Maqdisi al-Hanbali wanda sun ana masa laqabi da Taqiyuddin kuma al-kunyarsa shine Abu Muhammad wannan malamin ya rubuta wannan littafi ne game da za mu zo mu gani a nan gaba cewa wata buƙatuwa ta sanya shi malam ya rubuta wannan littafi littafi ne na hadisi amma kuma da malumai kamar littafin yayi kawa da littafai na na fiqhu wanda wasu ma suna duka a gunsu cewa wannan littafi littafi ne na fiqhu sabanin littafin hadisi kafin mu shiga cikin littafi gadan-gadan akwai buƙatar musan wane ne ya wallafa wannan littafi miye sunansa ya kuma tarihin rayuwarsa ya taso gwagwarmaya da aka sha a wajen fagen karatu da ma irin abin da ya gabatar na ilimi da kuma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wafaci. wannan malamin kamar da malumai da dama su yi littafin sharhi an samu malumai da dama sun yi littafin sharhi daga ciki akwai ibnu haqa ibnu rajab ya yayi wa wannan malamin tarjama cewa هو الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن نافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي مولودا المقدسي مقاما الحنبلي مذهبا yace shi babban malami idan ka ka ji an ce ash-shaykh to ana nihin malamin da ya kai ya kawo a cikin fage na karatu ba irin mu ba kananan dalibai a'a malami wanda ya kai ya cika ya bace a duniya ta ta karatu sunansa Abdul Ghani mahaifinsa kuma Abdul Wahid kakansa kuma Ali dan Sarur dan Nafi' dan Hasan dan Ja'far al-Jama'ili al-Jama'ili kinnan nasba ce zuwa garin su a can aka haife sa wani gari ne da yake Jama'i wannan garin yana kusa da kasar kasar Baitul Maqdis wanda al-maqdisi maqaman ya zauna ne a kasar maqdis anan ne hurin zaman sa sannan kuma mazhaba da yake akai ta tafiqhu yana kan mazhaba ce ta al-hanbali atan yana akan mazhaba ta ta hanbaliya ce an aife sa a shekara ta 541 miladiya ay afwal hijriya an haife sa a shekara ta 500 da arba'in da ɗaya wanda kuma aboki ne tsara ne na al'imam ibn Qudama wanda sun yi karatu tare da shi a fagen karatu wanda shi ibn Qudama ya fi karkata kwarai da gaske a ɓangaren abin da ya shahi fikif sabanin shi malam ya fi mai da hankali zuwa ga ilimin ilimin hadisi wanda sun tafi da shi da abokinsa ibn Qudama wajen karatu har ƙasar Baghdad sun leƙa har ƙasan Baghdad don neman ilimi kuma sun haɗu da manya-manyan malamai don haka sun kwankwaɗi karatu wajen masu abun daga nan kuma daga cikin waɗanda ya haɗu da su a cikin malamai ya haɗu da a sheikh abdulkadiri aljailani alaihi rahmatullahi ta'ala wanda ke shugaban ɗariƙa ta ta ƙadiriya wanda ke malami ne kuma ya haɗu da ibnu abdulmina sannan kuma ya yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi baya nan baya can domin ya ga ya tara shi wannan ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi da shiga garin garin Misra kun san ita Misra ƙasa ce ta karatu da aka ya je ya haɗu da malaman da ke can ya kwankwaɗi karatu sannan kuma ya je Asbahan kuma ya dawo a ƙasar Dimashq daga nan ya haɗu da manya-manyan malamai ya karanta musu ya yi karatu kwarai da gaske a hannunsu wannan ya sanya har suna masa ɗan suna masa alkunya da cewa watan alhafiz wanda ya kai musamman in ka dace mutum alhafiz to ana nihin bancin qur'ani ma fa to ya haddace wasu abu na cikin na cikin hadisai na na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam malamai da dama sun yabo a kansa daga ciki akwai al-imamu zahabi alaihi rahmatullahi ta'ala al-imam az-zahabi yake cewa game da al-imam shi al-hafiz al-maqdisi wannan abdul ghani kenan ko yace huwa al-imam al-alim al-hafiz al-kabir as-sadiq al-abid al-athari al-muttaba yace al-imam shugabani a fagen karatu ba dalibi bane da za a dinga nuna wa ana cewa bai iya karatu ba ya kai imam shugaba sannan kuma alim masani ne alimun yace masani ne malami ne da ya tara karatuka da dama sannan kuma alhafiz yayi haddace karatu yana da haddata karatu kuma alkabir mahaddacin ma mai girma kuma as-sadiq mutun ne wanda duk wanda yayi mu'amala da shi yana gano cewa akwai gaskiya aka tare da shi sannan kuma al-abid gashi da yawaita ibada yana yawaita bautar Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma al-asiriyul muttabi' sannan kuma game da kufansa in dai zaka bi fagen karatu to sai dai ka bi ka bi bayan sa amma ba dai ka ka jira da shi ba idan zaka shiga a fage na karatu wane kai ka ka gwama ku zamanto daidai sai dai ka zamanto yana gaba kana baya domin abin da ya taka na karatu yaro ba zai sha ba wannan shine irin abin da yafi wannan ya fada a kansa daga cikin abin da malamai suka fada a kansa akwai maganar maganar wannan al-imam abul yaman al-kindi ke cewa lam ara al-hafiz mithla nafsihi yace ban taba ganin mutumin da ake cewa mahaddaci na gidan gaba ba wanda yake ya yayi karatu abinda ake cewa karatu kamar wannan bawon Allah ba al-imam ibn ammad al-hanbali yake cewa ilayhi intaha hifdhul hadith matnan wa isnadan ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة والتمسك بالأثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العماد العماد الحنبلي عليه رحمة الله تعالى كتوى إذا أنا زنتن حدة إن كان زنتن ما لما يدسكي حدة الدنيا ودا أنزوغن سأنكي متقى وجمع حدته جماعة من فإنتا سيكتوى بنجرن حديثي يتي متنا وإسنادا bai ga mutum da yake da kaifin haddar matani ba ya zubo gundarin hadisi kamar yadda al'imam abdulghani yake da shi sana wajen isnari a fito daga haddasa wane an wane ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan baiwar sannan kuma bayan da wannan sai ce wa ma'arifata bi fununihi kuma ban taɓa ganin mutumin da ya san makanakancin hadisi ba yake da ido akan ilimin aikin hadisi kamar kamar wannan bawan Allah sai yake cewa kuma ma'alwar duk da wannan abun da yake da shi na falala amma mutum ne mai tsantseni mai gudun duniya bai dauki duniyar wata abu ba kuma baya da takabburi da da da, girman kai sannan kuma gashi da yawaita bautar Allah subhanahu wataala baya jiran ya ya, ta cewa ayi baya yi shi kansa akwai nacewa wajen abotawa Allah subhanahu wataala sannan kuma da riko da abin da magabata suka tafi a kansa da kuma umarni da aikin kwarai da nahayi hari akan mummunan akan mummunan mummunan aiki wannan kadan daga cikin abin da malumai suka faɗa a kansa wannan bawon Allah ya rubuta littafai masu dimbin yawa a cikin hadisi da ma abin da ya shafi wajen hadisi wasu daga cikin malumai suna suna cewa al-Imam al-Hafiz al-Maqdisi na cikin malamai da suka yi rubutu da yawa a duniya wanda har wasu suna suna suna cewa ya rubuta alal aqall wata bangaren rubutu kusan kusan 56 babi na rubutu da ya rubuta kusan 56 daga cikin abin da ya rubuta na litafai akwai wannan litafin da yake a hannunmu na Umdatul Ahkam kuma ya rubuta Al-Kamalu fi Asma'ir Rijal ya rubuta Al-Misbah fi Uyun al-Ahadith as-Sihah sannan kuma ya rubuta al-nihayatul murad min kalam khairil ibad sannan kuma ya rubuta tuhfatul talibin fil jihad wal mujahidin ya rubuta mihnatu al-imam ahmad ya rubuta i'tiqad al-imam ash-shafi'i manaqib as-sahaba da nasihatu fil ad'iyati as-sahiha at-targhib fi ad-du'a wal hath alayh الثاني من فضائل عمر بن الخطاب حديث الإفك مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة لكن daga cikin littafin da wannan bawon Allah ya rubuta Allah subhanahu wataala ya sakin ka masa da mafi kikkiawan sakamako Allah ya masa rasuwa a daren litinin 23 da watan Rabi'in al-awwal shekara ta waton 600 shekara ta 600 da abun da ya shafi 600 da 608 mutane sun yi kuka kwarai akan rasuwarsa sannan kuma sun yi sana'i sun yabo kwarai da gaske akan sa ta hanyar rubuta qasidu masu dimbin yawa ku sanna daga cikin abun da magabata makaranta na da suke da suke da shi har ma a yanzu shine yin rasa'i ta hanyar rubutu idan mutun ya ya rasu akwai abun da ake cewa ar-rasa' shine a ambaci dabi'un mutun na kirki bayin Allah ya masa rasuwa to sun rubuta masa wayannan kware da gaske muna fatan Allah subhanahu wataala ya shigar da mu da shi gaba da cikin aljanna firdausi Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah subhanahu wataala ya karba masa abin da ya aikata na na alkhairi kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe masa wannan littafin na na umdatul ahkam malan ya fara da muqaddima kamar haka يتي الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار أما بعد ما ليتي الحمد لله الملك, الملك الجبار godiya yabo da godiya su tabbata yabo da godiya su tabbata da ubangiji wanda yake al-malik mamallaki wanda yake da cikakken mulki sannan kuma al-jabbar wanda ya gagari komi da kowa wanda ke shi shi al-jabbar mai girma ne al-wahid al-qahhar wanda ke shi shi kadai ne a cikin al'amarinsa a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da ma abin da ya shafi sunayensa subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya ce ashadu Allah ilaha illallah ina shaidawa ba abin bauta ma da gaskiya bisa cancanta abota masa da gaskiya sai Allah illallah sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharikala baya da abokin baya da abokin tarayya rabbis samawati wal ard ubangijin sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai wama bainahuma da abin da yake tsakanin sama da kuma da ƙasa yace al-azizi wanda yake mabuwayi wanda ya gagare kowa al-ghaffar wanda yake mai yawaita gafarta mabayinsa bisa abin da suka aikata na na kurakurai yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu ina shaidawa cewa annabi muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace wa rasuluhul mustafa manzansa ne wanda ya zaba wanda yake al mustafa wanda Allah subhanahu wataala ya zabe sa kuma al mukhtar wanda yake zabe a cikin halittu baki daya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al athhar wal akhyar kira da amincin Allah su tabbata akan sa da kuma sahabbansa masu tsarki kuma zababu wanda Allah subhanahu wataala ya zabar masa kamar da ya tabbata a cikin hadisi nasa ingantacce cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halicci annabi Adam sai Allah ya zaba cewa mafi mafi alkhairin halitta shine shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma sai ya zabar masa mafi alkhairin sahabbai su da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaci amma ba'd bayan haka yace fa inna ba'da ikhwani fa inna ba'da ikhwani wasu daga cikin ƴan uwa abokanan rayuwa سألني سن تنبيني سن ما دغونا اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان da na taƙaita na ɗan taƙaita musu wasu jumloli daga cikin abunda na hadisai na hukunce-hukunce na ɗan taƙaita musu wasu ‘yan jumloli na hadisai ingantattu da suke shafi a hukunce-hukunce na rayuwa daga cikin abin da al'imamul Bukhari da al'imam Muslim suka yi itifaki a kansu. Ma'ana, kamar wannan littafin na Umdatul Ahkam, wasu ne suka nema da ya ɗan tattaro su daga cikin hukunce-hukunce, idan aka ce al'ahkam, to yana dokar ahkamu shar'iyya, ahkamu shar'iyya, ahkamu agun malaman usulul fiqh akwai al'ahkamul wada'iyya kuma akwai al'ahkamu taklifiyya. Akwai al'ahkam التكليفيه اكو الاحكام الوضعيه الاحكام التكليفيه سوني غدا بيار wannan na farin sune alwajib alwajib almandub almubah almakruh walharam wannan sune alahkam altaklifiyya hukunce hukunto suka shafi abunda dan annabi adam wanda wanda ake rubuta ma aiki na farin ko abunda zaka aikata ya zamanto alhala abin yake da suna ya zamanto wajibi ne alwajib ko ya zamanto wajibi dole kai irin misalin kamar kun ga sallah ai wajibi ce ko wajibi ne kowa yi sallah wajibi ne dole ne tilas na farin kenan alwajib irin kamar misalin abin da ya shafi biyayya ga uwaye wajibi ne kowa ya mahaifansa yawan mahaifansa biyayya kamar neman karatun da zaka bauta wa Allah da shi neman ilimi da zaka iya bautar bautar Allah ka iya sallah ka san yadda ake yi wajibi ne kowa ya kalla ya ya koya wannan wannan bangaren kenan na alwajib to sai kuma abin da yake almandub wanda shi ba wajibi bane amma idan kai idan kai ana baka ana baka lada idan kuma baka yi baka da illa baka da baka babu laihi akan ta wanda kamar sunna kenan ko akwai sunnu akwai sunnan da su wajib wajibai ne mandubi shine duk abin da in kai za a baka lada amma dan baka yi sa ba to baka da laifi kun fahimta yanzu misali kamar abin da ya shafi eh abin da ya shafi ilimi na ilimi wanda yake ba na alqur'ani ba na bautar Allah wannan duka mandubi ne kaje ka koya dan rayuwa in ka koya kana misali ilimin da ya shafi irin kasan mustalahul hadis ba wajibi bane ba wajibi ka ba wajibi ba dole bane amma ka san yadda zaka bauta ma Allah wannan wajibi ne kun fahimta da kuma irin abin da ya shafi zuwa zuwa makabarta ba wajibi bane zuwa janaiza sunna ce sunna ce take muakkada idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil 'anil baqin idan mutun ya rasu sai kuka ji sai aka tafi wajen janaiza yi wannan janaizar nan mandubi ne wanda yaje shina da lada wanda kuma bai tabbai babu lafi akan sa bai laifi ba kun bayyana sannan kuma akwai al-mubah akwai abin da an halitta maka akwai abin da yake mubahi ne an an sakar maka da shi an halitta irin misalin abin da ya shafi irin cin cin naman rago an ba kaga mubahi ne an halitta wannan ci ko irin ka shaji wannan mubahi ne kaga ne ka hawo mota duk an halitta maka eh duka wannan mubahi ne an halitta wa mutum kuma akwai abin da yake makaruhi abin da an kyamata kamar abun kyama ne in ka in ka bar sa akwai lada in kuma kai ba zubi shine makaruhi duk abin da in ka al makruhu shine abin da in kai ba za a baka zurfi ba amma idan ka bar sa zaka samu zaka samu lada ina batar mun fahimta sai kuma na ƙarshe shine alharam wanda in ka aikata akwai zinubi akai kuma in ka bar sa zaka samu zaka samu lada to wannan shine alahkam shi yasa muka ce wannan littafin kamar yafi karkata zuwa ga abin da ya shafi fanni na na fiqh kamar da zamu gani amma littafi ne na hadisi to wannan sai suka nema da ya tattara musu hukunce hukunce wanda al'imamu al-Bukhari da al'imamu Muslim suka zo da shi a cikin littafansu sai ya ɗan kama. Al'imama ne, in ga ce al'imama ne a cikin hadisi, to mutum guda biyu ne ba sa da na uku. Su ne al'imamu al-Bukhari shi ne Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bukhari. Abu Abdullah, baban Abdullah, Muhammad ɗan Ismail ɗan Ibrahim, wanda kowa ya fi sani da al'imamu al-Bukhari. Wanda an ce Bukhari a cikin karatun hadisi an kai an kai get an kai ƙarshe jama'a mun fahimta da an ce al-Imam al-Bukhari ka an an zo da matuƙa a wajen karatun karatun hadisi sannan kuma al-Imam da al-Imam Muslim wanda shi al-Imam Muslim dalibin al-Imam al-Bukhari ne dalibin al-Imam al-Bukhari ne shi kuma sunan shi ay Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qashri an-Naisaburi wanda wanda shi ma malami ne Allah ya bashi kokwalwa wajen abin da ya shafi haddar hadisai ya gaji malamin sa al-Imam al-Bukhari a cikin wannan bangaren malace fa ajabtuhu sai na karba masa ila su'alihi zuwa ga tambayar da yi ma'ana sai na amshi bukatar sa na cewa bari na rubuta wannan littafi ashe dalilin rubuta wannan littafin tambaya ce fa aka yi masa aka ce dan tattaro wasu ƴan hukunce hukunce da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ya rubuta sai dan lakhasa su yayi resume kin su to shine silar rubuta wannan littafin kasancewa magabata a cikin fagen karatu suna yin karatu ne eh yanzu in aka ce littafin ma na hawo kinka bai nahawun ma nawo bai bai meke ba balatana mutun ya iya rubuta ya iya rubuta littafin ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace raja'al manfa'a bihi ko ina ina mai fatar ya amfanar ina mai fatar wannan littafin yayi yayi amfani ko kuma ya amfanar ko a amfana da shi wa as'alullah yace ina roƙon Allah subhanahu wataala an yanfa'ana bihi Allah ya amfanar da mu da wannan littafi wa man katabahu da kuma duk wanda ya rubuta sa rubutawa ta hanyar yayi iba'a sa hanyar computer ko ya tattara bayanansa ko kuma ya rubuta ta hanyar kasai karaba mu mutane su karatu sa aw sami'ahu ko kuma duk wanda ya bada lokacin sa ya ya saurara shi ma Allah ya amfanar da shi da abin da ke ciki au qara'ahu ko kuma duk wanda ya bada lokacin sa ya karanta wannan littafi au hafizahu ko ma ya tsaya ya dage ya haddace wannan littafi au nazara fihi ko kuma ya dubi ya kalla da ido la basira zuwa ga wannan littafi yace wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan aikin da nayi dan neman yardarsa ne nayi ne ba dan a ce ni bane a'a sai dan neman yardan Allah subhanahu wataala mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im ina ne kama kafa da wannan rubutun da nayi da fata nan na samu dacewa ta dalilin wannan littafin da shiga aljanna ta ni'ima innahu fa innahu hasbuna wa ni'mal wakeel tabbas Allah subhanahu wataala ya wadatar muna ba ma neman gudunmuwar kowa sai tasa sannan kuma madalla da majibincin al'amurra na bayunsa baki ɗaya. Wannan kun ji muƙaddima da malam ya yi sai ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, kamar kowa, shi ne malam ya buɗe littafi da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Domin hadisin da yake cewa dukkanin aikin da aka fara ba a ambaci Allah ba to wannan aikin wacan ba albarka a ciki. Aiki ana buƙatar aikin ba zai ɗore ba, a fara da sunan da sunan Allah mai rahama mai jinkai bismillahir rahmanir rahim malaci da sunan Allah mai rahama mai jinkai agun malan bismillah zaka kaddara masa ce fi'ili ai abdau bismillah aktub bismillahir rahmanir rahim ina rubuta wannan littafin da sunan Allah mai rahama mai jinkai sai zaman to abdau fi'ili ne ko ai abdau ya sauto fi'ili mudari'i marfu li tajarrudi min an-nawasib wal jawazim sai zaman to bismi kuma al-jar wal majrur ne ko Allah subhanahu wataala da ta da wannan bangaren li'irabi kenan amma mu da zamu karanta sai mu ce naqra'u bismillahir rahmanir rahim zamu fara karatu da sunan Allah wanda yake mai rahama wanda rahamarsa ta kewaye ko imi da ko ina sannan kuma arrahim wanda yake mai jin kai ne musamman da ba su imani a wuni na alkiyama Allah ya ce malike cewa kitabut tauhid ai kitabut tahara littafin farko sai malam ya buda shi akan bai kashi abakan bai tabwibin sa ba cewa babu kaza a sai fara da kitabu eh saboda abun ya kunshi ya idan aka ce kitabu abun malaman mabahis manahijul bahth malamai suke tattara bahasi wajen rubutu bangaren tsarin rubutu a duniya akwai akwai kitab sannan kuma akwai bab sannan kuma akwai akwai fasal sannan kuma akwai mabhath wannan shine tsarin rubutu na duk duniya baki da in zaka rubuta bahasi akan abu to ko ga zaman to kitab kamar da malaman fiqh suke kawo su ce kitabu kaza kuma ire da malumai na na abun da suke kawo na hadisi a ce babu ma jaa fi kaza ko idan malaman hadisi suke kawo suna abuwa suna amfani da yawan da da babi ko kuma a kawo a kawo fasli faslun fil kaza'ir yadda su malaman fiqh suna yawan kawo fusul da kuma sauran malamai da kuma abin da shahi mabhath mabhath bai kai bai kai fasl ba malai ce kitabut taharat babi wanda yazo ya karantar da mu akan abin da shahi at-tahara tsarki idan aka ce at-tahara lughatan bi ma'ana an-nazafa shine tsarki at-tahara a yare na larabci gun larabawa in gaji an ce at-taharatu to ana nihin tsarki kenan amma a sabanin malamai na aqida tsarifin nasu daban malaman fiqh tsarifin tsar suka yi daban idan aka ce tsahara gun malaman fiqh shine dukkanin gusa da duk abun da yake kawo tarna'i wadan annabi adam wajen yin ibada gusa da duk abun da yake kawo tarna'i wadan annabi adam wajen yin yin ibada ma sai dai al-Uthaymin alaihi rahmatullahi ta'ala da yazo wa wa wannan babin a littafin sa da yayi sharhin sharhin sharhu umdatul ahkam wanda ya rubuta yake cewa ana nihin da at-tahara tsarki anan ababe guda biyu na farin taharatul taharatul qalb tsarkin zuciya na biyu kuma taharatul badn tsarkin gangar jiki ina fatar kuna fahimta tsarkin fari shi ne tsarki na na zuciya da domin idan zuciyar ɗan annabi adam ba ta tsarkaka ba to ko da jikinsa ya tsarkaka aikin banza ne tsarkin zuciya shi ne gaba da tsarki na mi na jiki ina fatar kuna fahimta zuciyar mutum ta fara tsarkaka gabanin gabanin jikinsa to tsarkin zuciya ya shafi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ta rishin ta rishin hada Allah da wani abin bauta na farin shirka kenan a gudda duk wani abu wanda bai cancanta a hada shi da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya tsarkake zuciyarka ta zamanto ai ba kowa a cikin ta sai sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka tsarkake ta duk abin da ya shahi waton al'akhlaq arrazila ɗabi'u munana irin ƙeta da hasada da baƙin ciki da duk wani rashin lafiya da yake da alaƙa da zuciya ka tsarkakar da zuciyarka da wannan ina fatar mun fahimta sannan kuma sai tsarki na biyu ya biyo shi ne tsarki na gangar na gangar jiki daga zuciya ita ce mafi buƙatuwar tsarki bisa da gangar jikin mutum da za a dinga ganin mutum yanzu misali wanda yake arne kirista wanda bai musulunta ba duk ya zagarsa ya ciyo shiyoko an sanya gasta an yi an ɗaure ke an yi ɗan to agun musulmi na ya saci dalili zuciyarsa ba Allah subhanahu wa ta'ala zuciyar duk zuciyar da ba Allah a cikinta to wannan zuciyar kogo ce ina ba ta kun bayyana duk zuciyar da babu Allah a cikinta wannan zuciyar kogo ne kuma duk mutum da kake gani ba Allah a zuciyarsa ma'ana bai san Allah ba ko to wannan najasa ne najasa ne najasa ne kisa Allah yake faɗa yace innamal mushrikuuna najisun mushrikai na yasa ne sai aka sanya musu doka cewa daga yanzu kar su ƙara kusantar masallaci ɗakin Allah mai alfurma kasancewar su ƙazanta ne amma kuma za ga su duk da cewa suna sa turare a yi wanka a sanya kamanyan kaya na alfarma da yake zuciyar bata tsarkaka ba bata kadaita Allah ba to bai hana ba kuma su kasance cikin ƙazanta kuma idan zuciya ta tsarkaka sai a biyo da tsarki na gaba shine tsarki na na gangar da gangar jiki shine ana son a ga mutum da da ya ya tsarkin jiki kuma ya ya kashi kashi biyu tsarki na fari shine abin da ya shafi abin da ya shafi watan mutum ya tsarkaka daga najasa ta ko ya zamanto daga hadafi mai kasance daga bayan gari bawali mazi da mani da sauransu duka wa'annan ya zamanto ya tsarkaka daga wannan wannan abun wannan shine tsarki na farin sannan kuma tsarki na biyu a samu jikinsa ya zamanto mai tsafta domin hadisin da yake kankira cewa ban subhanahu wataala mai tsarki ne baya karba sai abin da yake da yake da tsarki sannan kuma inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ababai masu kyau Allah yana son ya ya ya ga mutum ya kama jiki a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbansa ba wanda zai shiga aljanna matukar akwai girman kai a zuciyarsa daidai kwarar azzarra ya tada hankalin sahabbai har sayyidina ababakar siddiq Allah ya kara masa yarda yace wa manzon Allah muna son mu sa kaya masu tsada ba dan alfahari ba sai dai dan wato ni'ima da Allah ya yi kuma Allah yana muna son mu ga kanmu cikin tsafta sai annabin Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal to wannan tsarkin malin zai mana bayanin sa sai malin ya fara yace al hadithul awwal hadisi na na fari yace an amiril mu'minina abi hafs umar ibn al khattab radiyallahu anhu qala wannan hadisin daga amiril mu'minin idan ka ce amirul mu'minin shine umar dan khattab Allah ya kara masa yarda umar dan khattab sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda mun yi tarihinsa a cikin a cikin karatun da muka yi a cikin arba'u da babu bukatar mimita tarjamar shi wannan sahabin wana fatan Allah ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus ana kiran sa ne da amirul mu'minin dalili bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ababakar ne siddiq ya hau jagorancin musulmi tsawon shekara biyu da lokacin da yake shugaba ana kiransa da khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake khalifan manzon Allah to sai kuma ya zamanto Umar dan Khattab da yazo sai aka fara kiransa da khalifatu khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to in aka ce za a danganta khalifa ai idafa to abun zai ja sai sahabbai suka ce nahnu almu'minuna wa Umar amiruna nahnu almu'minun wa Umar amiruna suka ce mu ne masu imani kuma Umar daga yau shi da shugabanmu sai aka kira shi da da amirul mu'minin abi hafsin abi hafsin alkunya sace aka ce alkunya shine a ce maka baban wani ko eh baban wani shine alkunya kamar da ake manzala da alkunya da da abul qasim ko wannan alkunya ce ta shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ake ba abubakar siddiq da alkunya cewa abubakar duk da ba sunan shi bane abdullahi bin abi quhafa abdullahi bin usman bin shine sunansa abi hafsin baban hafs yana da iyaya da ake kira ake kira hafsa wasu ka ce wannan an yi tarhimi ne malam jabir akwai abin da larabawa masu malamana suke cewa at-tarhim shine a cire ƙarshen kalma ƙarshen kalma ƙarshen kalma a cire shi irin misalin kamar Aisha sai a ce Aish an yi tarhimi kenan ko Hafsa sai a ce Hafs an yi tarhimin sa to Umar dan Khattab sunansa Umar sunan mahaifinsa Al-Khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda wannan addu'a ce ake ma sahabbai shi sahabi shine wanda idan aka kirayo sai a ce masa radiyallahu an idan kuma malami ne wanda ya ya shahara kuma ya rasu bai kai darajar ba ta kai ta sahabi ba sai ka ce rahimahullahu ta'ala idan kuma malamin yana raye ka ambata sunansa sai ka ce kuma hafizahullahu ina fatar mun fahimta to sahabin annabi sai a ce masa min radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala umar yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa yaqulu yana cewa umar ne yace naji annabin Allah yana fada wannan hadisi na daga cikin hadisan da umar ne kada yake banta da wannan hadisin cikin sahabbai duk cikin sahabbai dan khattabi shine ya kawo wannan wannan hadisi kuma dan khattabi ke cewa naji annabin Allah yana fada yace innamal a'malu binniyat innama gum maluman balaga tufidul hasar harfi ne na na hasar ana takaitawa kamar ana ana takaita takaita ababen ne annabin Allah yace innama sanide al a'malu binniyat ai ayyuka ba sa yiwa sai da niyya dukkanin aiki sai da sai da niyya sai aka kawo sa aka kawo sa anan a siga ta ta abin da shafi ta abin da shafi jami'i bin niyya sai da niyoyi ba wani aiki da mutum zai gabatar a duniya ba ce wannan aiki na dan fare da niyya duk abin da kaga mutum yayi to bisa niyya ya aikata ko wannan niyya ta kasance ta alkhairi ce ko ta sharri ba wani abu da mutum zashi a duniya ba ce sai da niyya sallah sai da niyya ake yin ta ko sai dai zama to niyyar an yi dan Allah ko dan wani Allah haka ne zakka mutum bai yi da zakka sai da sai yayi niyyar bidda ta ko yayi dan Allah ko dan wani wani Allah subhanahu wataala wa fi riwayatin aw tarwaya bin niyyati ta kashi da da mufradi lafazin bin niyya lafazin mufradi sai ce wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kuma kowane mutum akwai abun da ya kudurta domin an-niyyatu ta shine al-qasd an-niyya shine al-qasd amma gun malaman shari'a suka ce anniyatu shine al'azamu ala fi'li al'ibadati qarban ila Allah ta'ala suka ce anniya shine darmada mara gun aikata wani aiki na ibada ai domin neman kusanci da Allah subhanahu wataala idan aka ce mutun ya kudurta niyyar sallah ba anarsa ya kudurta ya daura da mara ne wato dan yayi wannan sallan dan ya samu kusanci ga wa ga Allah in aka ce mutum zai yi azumi ya kudurta niyyar zai yi azumi ai ya tsarma niyya ne dan yayi wannan ibada ta azumi dan ya kusantar da shi gawa ga Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anar niyya gun malaman shari'a to annabi yake cewa innamal a'malu binniyat sani ne dukkanin ayyuka ba sa yiwa sai da niyya wa innama li kulli mar'in ma nawa kuma kowanne dan annabi adam akwai abun da ya kudurta a zuciyarsa kowa wajen aiki idan aka zo kowa da irin aikin da da irin abin da ke zuciyarsa na niyya yanzu kamar da kasan safiya idan ta fito ne idan rana ta fito safiya ta waye mutane suna fitowa kowa yana fitowa daga gidansa ko wani zai tahi niyyarsa zai tahi kasuwa wani kuma zai tahi wata ma'aikata wani zai tafi mahauta dan ya so nama wani kuma zai je ya yace wani wani kasuwanci zai je ya sayar ne wani kuma zai je ya kai mashin kisa ko motarsa kowa da irin niyyar da yake fitowa da da ita wani kuma zai fito ne da niyyar kawai ya zo ya zauna fada yana kallon diyan mutane ana shinshayi shikenan kawai da mun ya fito da niyyar ina ba ta kun fahimta kowanne in ya fito da niyyar da yake fitowa da ita to kuma kowanne mutum a wajen ibada akwai niyyar da yake yake yake kudurtawa wannan ana so a nuna mana cewa ashe akwai buƙatar mu bambance tsakanin an numayyiza bainal ibada wal aada mutum ya iya tantance tsakanin ibada da kuma al'ada akwai abin da ibada ne kuma akwai abin da al'ada ne ina ba ta kun fahimta akwai abin da ibada ne in kai da niyyar za a baka lada akwai abin da al'ada ne in kai baka da ladar aski saboda ɗabi'a ce al'ada ce ta rayuwa misali idan mutum ya zo ya ɗauki ruwa da sahe sai ya je ya watsa ruwa ya yi wanka bisa su su bisa sabulu ba sai ya watsa ruwa don dai ya ji sanyi kawai ya ji ɗan ƙarfin jikinsa kaga wannan ya yi wanka ko masha Allah to kuma sai wannan ya taso sai ya wanka don ya zo juma'a sai ya wanka da niyyar tafiya sallar juma'a ya wankan janaba don ya je sallar juma'a wannan na farin duka sunansu mine ne wanka ne kowanne ya yi shi babu mi ba su su ba ba sabulu kowanne ruwa ya zuba kaga wancan niyyarsa shi ne kawai don ya ji mi don ya ji sanyi za a ba sa lada bai da lada a cikin wankan da ya yi to wancan wanda ya yi wanka don ya je juma'a za a ba sa lada sai mu ce ƙware da gaske za a ba sa lada saboda niyyarsa da ya kudurta a zuciya shi da ya yi ne don ya je bautar Allah subhanahu wa ta'ala kun fahimta mutum ne ya zo ka zauna kai ne ka zo ka tara ga wannan fom ne guda biyar ga da banana ga lutan ga kaji wannan shi ma sai haɗa wannan abun amma kai fa azu ka zo ne zaka ci wannan abun da niyyar budin baki wannan kuma zai ci ne dan ya koshi ya je dan ƙara kiba kaga idan ka ci abinci lokacin budin baki niyyar da ka zo da ita ta cin abincin kana iftari ne ko ibada kake yi wannan abincin da kake ci lada ake baka amma shi kuma wancan da yake cin abinci dan ya koshi baya da lada akai saboda al'ada ce ina batar mun fahimta wannan shine ake son mu gane cewa ashe akwai mu tsakanin niyya a wajen ibada da kuma niyya a wajen abin da yake dabi'a ne na na al'ada ina fatar mun mun fahimta mafhum tayyib wanda ya fito daga gidansa dan ya je kasuwa wannan ya fito ne dan al'ada ya fi al'ada ce tafiya kasuwa amma wanda ya fito da niyyar je makaranta yayin karatu za a ba sa lada duk taki guda za a rubuta masa lada saboda tafiyar da yake yi ita kanta mice ce ibada ce haka ma malam da zaka kudurta niyya ka je kasuwa dan neman halalikinka wallahi ibada kake yi mutun ya fito daga gidansa zawwa kasuwa dan ya nemi halal ya ci abin da yake halal neman halal mine ne ibada ne mutum ya nemi halalkin da za ka ce wannan abin ibada ne idan ka fito daga gidanka za ka je kasuwa da niyyar ka nemi halal don ka ci ka bauta wa Allah lada za a baka sabanin wanda shi kawai zai je da dan ya tara kuɗi kaga babu lada cikin tafiyarsa kasuwa kenan ko ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu manzo Allah ke cewa inna ma li kulli mar'in ma nawa da yake manzon Allah fasihi ne baligi ne yana tattare da fasaha da balaga duk iya zance annabin Allah Allah ya ba sa jawami'ul kalim kalma dai in annabi yayi magana da ita sai kaga malumai sun ta rubuta littafai a kai sai annabi ce wa inna ma li kulli faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira hijira shine mutun ya bar gari na kafirci zuwa garin da ake bautawa Allah subhanahu wataala kuma a zamanin manzon Allah an yi hijira har hijira guda uku a zamanin shugaban halitta an yi hijira guda nawa guda uku mu dinga rikewa wannan karatu muke yi hijira fari an tafi kasar Habasha aka ƙara yin ƙara komawa hijira a kasar Habasha Ethiopia kenan ko sannan kuma aka yi hijira zuwa zuwa garin Madina kuma an samu wasu sahabbai daga wasu ƙauyuka suka yi hijira suka zo Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام والتوحيد wannan shine ma'anar ma'anar hijira wanda yace duk wanda ya hijira ya bar garin su zuwa wani gari eh ila Allah ya jare dan neman yardan Allah subhanahu wataala ila Allah ay talab mardati Allah subhanahu wataala ya tafi ne dan neman yarda ta Allah subhanahu wataala yana ne neman lada cikin wannan hijirar da yayi da kuma neman yardan Allah to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli da kuma wa rasuli da akai akai akai wa atafi akan Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi da kuma ma'anar yana mai kokayo da annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabin Allah kokoyin sa ake yi kamar da Allah ya faɗa yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasnah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir abun koyi kyakkyawa a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka yi koyi to kaka yi koyi da kowa duk duniya duk girman mutum kaka koyi da shi kawai ya ishe kaka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son ka zauna lafiya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tufafi sai ka karanta ya manzon Allah yake tafiya ya annabin Allah yayi aure ya yi aurar da ƴaƴansa ya annabin Allah yayi suna ya annabin in kana bincikar rayuwar annabi sai kai rayuwa normal kuma abinda zaka yi koyi da manzon Allah lada Allah zai baka jama'a mun fahimta duk abinda zaka yi in dai koyi kake da annabin Allah wallahi sai Allah ya baka lada bal ma sharadi ne na karbar aikin dan annabi Adam Allah yana ba mutun ladar abinda ya aikata ne da sharadi guda biyu sharadin farin shine kai aikin dan neman yardan Allah subhanahu wataala abu nabi kuma kai kana mai koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai annabin Allah yake cewa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya hijira zuwa ga Allah ai dan neman yardan Allah wa rasulihi kuma yana mai kokoyo ga annabin Allah to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ladar hijrarsa tana ga Allah ala Allah zai ba sa ladar hijirar da yayi kuma za a bashi ladar koyi da yayi nawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man kanat hijratuhu ila dunya kuma duk wanda ya hijira zuwa ga rayuwa ta duniya yusibuha wannan ma'ana ana nihin ai ash-shahawatu dunawiyya ash-shahawa badaniyya domin tanqasimu ash-shahawa ila qismayn shawa kashi biyu shawa a rayuwa kashi nawa ce kashi biyu akwai ash-shahwa al-badiniya kuma akwai ash-shahwa al-farjiyya akwai bukatuwa ta dan annabi adam na da shawa ta yace abinci kaga yanzu duk duniya nan ko ba wanda zai ce maka shi ya isa kansa bi bukata da abinci bi bai son tuwo ko akwai shi wanda zai ce shi shi kawai to ba sai ya ce ba in ya kalla kawai ya kunshi ana samu impossible ko wannan shawa ce da Allah ya sanya wa dan dan annabi adam ta ta jiki jikin dan annabi adam yana ginuwa ne ta hanyar cin cin abinci kulu min at-tayyibati ma razaqnakum kamar da Allah ya faɗa in za a cin auci abin da yake at-tayyib abin da yake daddada mai kyau wanda shi abincin kansa halal ne kuma an nemi masa hanya halittacciya wanda malaman tafsir su yi bayani da su al-Imam al-Qurtubi akan wannan zancen wannan tace shawa badaniya to duk wanda ya hijira zuwa ga shawa badaniya dan neman rayuwa ai duk abin da ake ta nema a duniya dan miye dan a ci ne ko da duk abin da ake nema dan a ci ne duk da akwai su ba su ta suke nema ba wannan kuma daga cikin mutane wannan su ne mafi kauyancin al'umma wanda yake neman abu ba dan ya ci ba shi baya amfani da shi zaka iske mutun da kudi abinda ake cewa kudi amma bai sanya mori kudin sa ba ko kun fahimta mutum gashi Allah ya masa arziki Allah ya ba sa wadata amma baya iya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau ya hau abu mai kyau ya ya ya ya sa mai kyau ya gina mai kyau ba zai iya ba yana ganin kamar kamar albazaranci ne sai ga mutum gashi Allah ya ba shi dabal dabal in ka gansu aka ce maka shine wa alaji wa sai ka ta mamaki ai sai ga shine saboda bai kama ka yaran makansa to kuma wannan maganar ta shi neman duniya ba laifi bane wala tansa nasibaka min ad-dunya bangi da kansa ya ba mu dama na mu nemi wannan rayuwar duniyar ka nemi duniyar amma kada zama ta ce manufarka kada mu kuskura mu sanya manufar mu a rayuwa shine duniya annabi Allah yake cewa man kanat ad-dunya hammuhu ja'ala Allah faqrahu bayna aynayhi duk wanda aka wayi gari duk wanda aka wayi gari a duniya shi duniya ce yake so kawai ita ce manufarsa kawai bai buƙatar komi sai dai ya tara kuɗi ya zama to miliyoniya shahararri a cikin al'umma in da ake ambaton alhaji wani da alhaji wani a dinga ambaton sa baya tunanin lahira to annabi ce ja'ala Allahu faqrahu baina ainihi sai Allah ya sanya masa talauci tsakanin idanunsa ma'ana duk abin da zai samu ba zai ji ya samu ba sai gidi har yanzu Allah bai masa ba duk abin da Allah zai ba sai ji har yanzu Allah bai masa ba amma wa man kanat akhir wa man kanat al-akhiratu hammuhu duk wanda lahira ce manufarsa jama'a Allahu amra sai Allah ya tattara masa al'amarin sa wa atatuhu dunya wa hiya raghiba kuma duniya tazo tana neman ka in ka mai da al'amarin ka da kiyama kai dai kawai ka samu abin da ke wajen Allah na alkiyamar to sai Allah subhanahu wataala ya tattara maka al'amarin ka baka wahala sai ka ga kawai wai wannan ta wahala ya samu amma kai sai Allah ya tattaro maka hanyoyin samu masu albarka sai Allah ya sanya maka albarka cikin hanyar neman ka sai ga abin da kake samu gashi ya wadata da kai har kana kyauta da shi amma wancan kuma abin da yake samu ya fi abin da kake samu kuma bukatar ka tafi bukatar sa amma kuma har yanzu shi bai wadatu da abin da Allah ya basa ba kuma har yanzu gani yake shi Allah bai masa komai ba a duniya ba san kun fahimci karatun ba ina ba ta kun fahimta kuma ku dinga sanya lura ita duniya fa da Allah ya yi mu fa ana bukatar tadabburi a wannan rayuwar ka dinga tunani kana kana auna mutane kana karatun mutane irin wannan duniyar da muke rayuwa malam Muhammad in mutum baya karatun mutane ko wahala zashi amma in kana karanta mutane sai kaga ashe al'amarin dan akwai karatun da wallahi ba a doka a littafi a rayuwa ake karantar sa Allah ya dace da mu sai ce awim ra'atin yantazawwajuha ko ko wata mata da yake son ya aura kaga wannan shahawa ce farjiya shahawa ce ta ta farji wanda wannan auren na daga cikin daga cikin ababe masu masu girma shi ne yin aure domin mutum ya biya bukatarsa wanda mun karanta a cikin arba'unan nawawi cewa mutum ya kusanci iyalis ta hanyar biyan bukata ladabi Allah zai basu wa fi bid'i ahdikum sadaqa kai in ba Allah ba in ba Allah ba yanzu dan Allah duk ban san ta bane da a duniya ba tawo ba ko Niger ko Africa ban san wata hotel ba a duniya wanda zaka zo kai koman cikin abinci irin wanda kake da bukata ka zo ka ci abincin ka koshi sannan kuma a ƙarshe a tashi a baka kuɗi a ce muna godiya da zawo da kai a wajen mu ka ci abinci lafiyayye kuma a kyauta ruwan Allah kuma ga wani abu baka jari akwai a duniya akwai wannan wurin cin abinci da zaka zo ka ci abinci ga kilim ga komi ka zauna a kama ka abinci wanda har a gidanka ma baka ci kuma idan ka ci abincin in ka kare sai a dauki kuɗi a ce bari a biya ka kai kokari jan aiki da ka zo ka zauna ka ci wannan abincin ana yabanka game da wannan abin da kai abincin zaka sai kuma ba hatta kuje da zaka zauna sai an yi lissafi da ita a wasu otalki ne har kujera da zaka zauna sai an saka cikin cikin lissafi to amma ka dibi Allah subhanahu wataala abane wanda kake da shi a rai shawa ce Allah ya sanya mako sai ka zo wa iyalin ka biya bukatar kuma sai Allah ya rubuta maka lada kai in ba Allah ba duk duniya akwai wanda ya sashi wannan abu dalat in ba Allah ba akwai wanda wanda ya sai wannan kuma lada ba ba karaman lada ba idan ka ci abinci ka ciyar da ita duk abinda mutum zai kawo a gidansa ya ci da shi da matarsa na rantsi da Allah lada Allah yake rubuta masa hmm yasa duk gobro ya kokari ya aure akwai akwai lada cikin zamantakewar rayuwar aure idan aka kawo fakatirkin ruwa ka biya fa sai Allah ya baka lada wallahi alazim idan aka kawo huta ka biya sai Allah ya baka lada idan shinkafa ta kare ka sayo kana ganin jikarka 11 ta tafi amma a wajen Allah lada ce ka ɗauki kuɗin miya ka bayar lada Allah zai baka dare yayi ka so kaji da exotic aka zo aka yi aka yi jihadi aka yi walima lada Allah zai baka haka annabin Allah ya bada sadaka ce kai dan Allah in ba Allah ba akwai wanda yake wannan kuma fa shi Allah ba marewace bane fa in ya tashi bayar abu mai ba da girma yake bayarwa domin alhasanatu bi ashri amsalha duk aikin lada dai lada goma Allah zai baka ina ba dar mun fahimta shi ne Allah ta awi mar'atin yatazawwajuha ko kuma wata mata da yake kauna dan ya aure ta kusan akwai wanda suna tafiya dan wata manufa yanzu akwai wanda zai yi bulagoro ya je misalin Abuja dan neman kuɗi kuma sai tashi ta yi mai kuma dan karatu kaga niyyar ta bambanta wannan da yake tafiya mai karatu a zaman ibada yake zaman da zashi ibada yake karatu yake ko to ladan Allah yake basa saboda niyyar ba daidai ba dai bace niyyar ba niyyar ba dai bace to fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi annabin Allah ce hijrarsa tana gun abun da yayi hijira zuwa ga tsamana duk abun da kai abudan sa to wannan abun ne Allah subhanahu wataala zai baka in kai dan Allah to sai Allah ya baka lada eh sannan kuma da neman kusanci da kai da manzo Allah kusa ko alkhairi zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin mafi tsadar ni'ima da Allah ya wa sahabban annabi wanda ni da kuma samu wannan newar ba shine zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba karaman ni'ima bace zama da rayuwa da annabi akwai wanda sun ci abinci da manzon Allah a kwano daya sallallahu alaihi wasallam akwai wanda annabin Allah ya fitar da riga ya ba sa ya sanya akwai wanda annabi ya ba sa aure akwai wanda annabi ya auro gunsa akwai wanda har bashi annabi ke zawacin bashi a wajen su akwai za su kuma da bukatun su wajen manzon Allah a biya musu kaga wannan zaman da annabi ba karamin alkhairi bane to zam ka tayi dan ka zauna da manzon Allah shi kansa akwai lada kamar da kasan ka je ka karance karatu hadisan annabi akwai lada a ciki yanzu ba a hijira ba a hijira a ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akai ziyara wa mi wa kabarin sa amma daga cikin babban hijira shine mutun ya rungumi hadisan annabi yana karatu ka fa'ince su ta hanyar fa'inta ta magabata na gari kuma kakkiya da baka da malami a garin ku kakka zauna baka kace kai ne malamin kanka wallahi ka dauko hanyar tadewa da alaka bari yi muku kankat kun ga zawwa makaranta karatu na rantse da Allah duk duniya ba wani aiki da kai gare su alkhairi duk duniya kai hatta sallah bata kai irin alkhairi da ke zawwa makaranta ba hatta yin sallah bai kai alkhairi da ke da kwaske zawwa makaranta ba domin in ka yi sallah dubu ba kai karatu ba aikin manza kake yi ko kun fahimta in ka yi sallah dubu ba ka yi ta bisa karatu ba aikin banza kake yi ba lada daga ba alkhairin da ya kai kamar Allah ya tsamo da kai ya sanya ga cikin masu zuwa makaranta kuma duk wanda ya waye gari ya kansa a makaranta ko to yawa Allah godiya zalika fadlullahi kamar Allah na son ka da alkhairi haka manzon Allah ya faɗa may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake so ne yake nihi da alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya fitar ya ya sanar da shi addini to wannan niyya kenan wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya ya fitar da shi a cikin kitabul a cikin babul iman hadisi na na 54 hadisi ne wanda yake sahihi haka al-Imam Muslim ya fitar da shi a ƙarshe lokaci yayi zamu yi dokar fa'ida guda biyu kada cikin wannan hadisin cewa ana karantar da mu duk abin da zamu yi mu yi dan neman yardan Allah kawai duk abin da zaka zaka yi sallah kai dan neman yardan Allah ba dan a cewa ni ba zaka zo makaranta ko to ka zaka makaranta dan ka samu kusanci da Allah ba dan a cewa ni na karatu ba ko kun bayyana duk abin da zaka yi kai dan neman yardan Allah ya Allah ka arzuta mu da yin ayyuka dan neman yardanka Allah ka ka jaribe mu da yi dan wasu sai ba mu Allah ka kare mu da riya a duniya Allah ka kare mu da riya Allah ka tsare mu ka tsare mu na imanin mu Allah ka samu wanye lafiya a wannan rayuwa Allah ka sanya idan mutum mu ta zo mu cika da kalmar la ilaha illallah Allah ka gafarta mu na kurakuran mu nan ya kamata mu kwana sai kuma wani sati gobe in Allah ya kaddara akwai karatu na na iziya a masallacin Annur da yake free make assist insha Allah Allah subhanahu wataala ya karba muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته